الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya da wato ya dawo da mu hutu wanda muka tafi na azumi muna gode wa Allah madaukakin sarki da ya bamu lafiya ya kuma ara mana lokaci ba tare da dabaran mu da wayan mu ba idan ba manta ba mun tsaya akan durusun wa iba amma abin da wasu yake kira da calculation ba na duka ba iya babun kawai domin karatun ya tafi daidai za mu fara da kan fasalin inda yake cewa halwa halwatuhu bi ghairi hira wa bad'ul wahyi a cikinsa muke to don karatun ya tafi daidai za mu za mu yi sadirinsa sannan mu tsaya kan mu dora kan gabar da muka tsaya mala yace bismillahir rahmanir rahim khalwatuhu bi zari hira wato shiga shine ba shi yake cewa halwa buyansa da ke bantuwarsa halwa shine ke bantuwa ke bantuwar annabi alaihi salatu wassalam a cikin kogon hira mu gane da kyau akwai garu sauri akwai kuma garu hira'i to shine yake cewa wa bad'ul wahyi da kuma yadda aka fara wahayi an aisha ummul mu'minina radiyallahu anha annaha qalat an karbo daga nana aisha uwar mu'minin Allah ya kara mata yadda ta ce mun sha bayani akan radiyallahu anha kuma kace ko ya zama khabar ko insha'i kawai shine Allah ya Allah ya yarda da ita insha'i kuma shine Allah ya yarda da ita kowane kuma kana da ayat da za ka kare ta. Mali ce kare ta ce, awwal ma budi a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min alwahi. Farko abin da aka fara wa annabi alaihi salatu wa salam da shi na daga wahayi shine a ru'yar saliha. Mafarki na kwarai. Eh, lafiyayyen mafarki bin naumi a bacci. Duk mafarkin da annabi alaihi salatu wa salam ya yi sai ya ganshi. shi. Fakala la yara ru'yan annabi ya kasance baya ganin mafarki illa ja admi tila falaki suwa fatin sai ya zo da ka san wato kwatan kwatin bullowar alfijir wato sai wannan abin ya tabbata kenan sun mahubbiba ilayhi alkhala bayan nan kuma sai aka sanya wa annabi alaihi salatu wassalamu soyuwa ta kebantuwa mun ce alkhala'u kebantuwa ko halwa wa kana yakhlu bi gari hira annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yana keɓantuwa a kogon yara fa ya ta hannatu fi ya je ya rika bautar Allah a cikinsa ai wa huwa ta'abbudu layali zawat al'adad malam sai fassara ma at-tahannu wannan shi ake kira idraji a ilimin hadisi an gane ko to shine yake cewa a wa huwa ta'abbudu layali shine bauta ta dare zawat al'adad wato ma'abociyar wasu wato adadi wasu kwanaki saboda an yanzu a ila ahli kafin ya tiro ya tafi ya komo zuwa ga iyalansa wa ya tazawwadu li zalik ya kuma yin tanadi dan wannan bautar da yake wa Allah wato da kayan guzurin sa ya kare sai ya fito daga cikin gogon yara ya zo idan ya samu guziri sai ya kuma komawa sun mayar jiya wa ila khadida sannan sai ya komo zuwa ga nana khadida bai tazawwadu li mithliha ya yi wato tanadi ya ƙara samo guziri da misliha don wato kwatankwacin wannan kwanakin da ya kwashe a cikin kogo wasu ma da suka ce kan je wata ɗaya a kogon hira yana bauta Allah ana cikin wannan yanayi hatta ja'ahu alhaqqa har sai da gaskiya ta zo annabi alaihi salatu wassalam wa huwa fi ghari hira yana cikin kogon hira fa ja'ahu al-malaku fa qala sai malaika ya zo masa yace da shi ikra ikra shine wani malami yake cewa na da ummatu ikra lakin la naqra mu al'umma ce ta karatu amma ba mai farko abin da aka fara saukan mana shine ikra lakin la naqra sai dai ba ma karatu har aka taba yin wani wato bincike na cewa ɗan Afirka wai a tsabar rashin karatun sai yana karanta wai ko beti ɗaya ne a wata average aka yi amfani da shi mu yan Afirka sai aka fitar muna cikin wanda suke karanta beti ɗaya a wata haka aka rika yi wani bincike da suke kwanakin baya na taɓa dubawa haka mu dai muna layin masu karanta beti ɗaya average mu a wata ɗaya ka bayan awari ya lalace in dai za a ce sai ki za mu karanta a wata ai mun gama mutuwa duk al'ummar da waya ta yi karatu wata wa inda za ta saboda haka sai mun yi takarar san da kyau to shine ma da yake cewa hatta ja awul malaku wa huwa fi ghari hira har sai da mala'ika ya zo mar almalak ba malik ba almalak mala'ika kenan malik kuma sarki har sai da mala'ika ya zo mar yana cikin wannan yanayi sai ya ce da shi ikra ikra duka ne ce ma na bi kare ni ba bi karatu bane kare ce fa kada ni fa kada ni sai kama ni fa kada ni ya matse ni hatta balaga min nizahar har sai da na digata sun ma arsala ni sannan ya sake ni fa kare ikra ya ce da ni yi karatu kuntu sai na ce ma ana bi kare ni ba bi karatu bane fa kada ni fa kada ni saniya ya kara kama ni ya matse ni karo na biyu hatta balaga min jihar har sai da na jiga da na sha wahala sun ba arsalani fa qala sannan da ke ni yace ikra fa qultu sai nace yace yi karatu ni kuma yace ma ana bi qari fa akhadani fa qaddani thalitha thumma arsalani karo na uku fa qala sai yace ikra kun ga wannan fa'ul din abin da ya larabci suke kiranta fa'ul ta'kid immediately ana gama kaza ake kaza ba wa aka saba ko tumma wawun zai iya yiwa akwai taraki an ɗan samu ɗan saɓani na ‘yan mintuna, amma wannan yana gama cewa ni ba na karatu kawai sai da shi shi ne fa'u din nan fa'u ta haƙi suke ce mata. Saboda haka sai ce, Ikra bismi rabbika alladhi khalaq yi karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitte ka khalaqal insan wanda ya halitti dan adam al insan halitta labu din nan me suke kiranta al istighraqiyya ko wanda ya karanta qawaidul insan wancan littafin na na ka'idodi za ka ga an gaya ba wannan hadis da lamutin akwai jinsiya akwai istigrafiya wacce take nuna cewa lallai kowa duka wani dan adam eh khalaqal insana dan adam duk wani jinsi na mutum an halitta shi ne min alaqin daga wato gudan jini ikra wa rabbukal akram kai karatu da sunan ubangijinka wanda yake karimi ne daraja mai girma shine muka ce duk karatun da za a yi kowane irin karatu ne a duniya ya halitta yi ba wani karatu haram kawai ya danganta da ya kake idan ka je ka ɗebo haramun din ka zuba a cikin shi kenan mun sha ba da wannan misali in dan in dan arabiya yayi wasa sai ne ka koyar da mathematics ko ko ko geography ya riga shi shiga aljanna me yasa saboda niyya idan shi yayi karatun sa bismi rabbil ladhi khalaqahu to ka kai kuma baka yi da wannan ba kenan ka kwan dan arabiya wai dan dan dan dan bodi ma da riga shiga aljanna ya ji ya ji kunya to saboda haka kawai niyya ce me za ko me za ka karanta ka yi da sunan Allah ka yi da kyakkyawan niyya cewa za ka taimaki kanka ka taimaki addininka ko menene to shine wato wannan ka'idar allazi allama bil qalam wanda Allah wanda ya sanar allama ya sanar bil kalam da ta hanyar alkalami in dai baka rubutu ai ka shiga uku baka iya rubutu ta dama ba ko ta hagu ko baka hada dubin ba al'amari ya lalace allama al insan sannan ya sanar da dan adam malam ya alam abin da bai kasance ya sani ba to wannan sune ayoyin farko la ummatu ikra walakin la naqra فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النبي عليه الصلاة والسلام يداود وإن بها أي بهؤلاء الآيات sai dawo da wa'annan ayoyin da aka lissafa guda nawa biyar saboda haka yarjufu fu'aduhu zuciyarsa na rawa na kadawa fa dakhala ala khadijata bint khuwailid radiyallahu anha sai shiga gurin na na khadija yar khuwailid Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda fa kana sai yace zammiluni zammiluni ya rika cewa da na na khadija zammiluni zammiluni ku lullube ni ku lullube ni da na na khadija da waye ita ka aiki shi sa malamai suke mai da martani ga masu zakin sahabbai da suke fitar da mata annabi cewa ba ta cikin waɗanda ake kira ahlul bait saboda wancan ayoyi ya ayyuha annabiyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa dar al-akhirah fa inna Allah a'adda lil-muhsinati minkunna أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا قلت ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما قلت يا نساء النبي لستن هذا نون النسوة هل كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيجمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقلنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله ko innama ko kuma kafin ma mu zo nan misali ko da yake shine gaba innama yuridu Allah li yudhiba ankum rijsa ahlal baiti to da suka zo sai suka ce a ai da Allah ya ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba an kumul rijsa me yasa bai ce an kunna rijsa ba sai suka ce wannan mimun din mimun jami'i ce kuma da baza ake saboda haka an fitar da matan annabi alaihi salatu wassalam ba sa cikin ahlul bait haka wannan akwai san zuciya da kuma jahilci tsantsa domin in ka koma ka kalli ayoyin gaba ɗaya an yi an koro su ne dalilin ɗaya kenan sannan kuma abin da su fahimta ba da kyau shine idan aka kawo jam'i ana magana akan akan mutane aka kawo mutum da aka ba shi jam'i to an kawo ne don girmama shi misali yanzu a nan da aka zo kamata ya yi annabi ya tsiwa na kadija ne zan milini tunda ita kaɗai ce kuma mace amma sai ce zan milu ni kulillibe ni don girmama na kadija to su ma don a girmama shi sa aka ce an kumul rijista ahlul baiti wa yudahhirakum tadhira kuma da inda zaka gane lallai da zuwa ke sai Allah ya ci gaba da cewa wa kurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma can kuma wajen annabi Ibrahim alaihi salam cewa ai qalu ata'adabina min amri llahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul kuma da matarsa ake ita kadai ko ba haka ba to da irin wannan abubuwan ne idan baka fahimce su ba sai su bar maka hasali ma ban ka ga dawa sai ka ce kaga malam Qur'anin nan ba yadda kai da shi ba. In ko ka yadda da shi to ai ba iya aya ce ta faɗi wata ban mata annabi ba. Ba iya kai aya ɗaya ba ce har hadisai sun faɗa kuma Allah maka kucin sarki cewa ma ata kuma rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu banda ayoyi annabi ya faɗi martabar matansa ko kuma ba ku yadda da su ba. To wayannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya rike saka kuma a kwakwalwarsa. Zan miluni da rana kadi da ake kaɗai amma kuma aka ce zan miluni. in ku duka ne a nan yanzu na zo ce ina so ku kulin libe na wannan kalmar zan faɗa ka in do hausawa ne zan miluri zan faɗa amma in mace ce ta kaɗai zan miliri za a ce a ka'idar larabci me yasa ba faɗa ba domin a girmama na Khadija to wannan wato lago ne da suke yawan ɗiba wurare daban daban abin da kai ce za a ga matasanmu da suke social networking din da dama wasu ba su san ma amfaninsa ba kawai mutum zai hau ka gana ta burusa kuma idan ka shiga gurin da kai baka da ilimi baka baka zuwa makaranta ko yaya kana zuwa idan ka je ko kai liking ko kai comment to ka ƙara yaɗa barnar domin kai ba yi wani abu za kuma comment din da za ka yi ko liking na shakenci za ka yi saboda haka ya kamata a rika kula da kyau duk lokacin da ka ga wani abu na shakenci ko wani group kai liking a mu ka riga ka shiga group din kai joining idan ka gano cewa mutanen banza ne in ba za ka iya tojewa ba ko to kawai ka daina comment kuma ka daina liking domin idan kai duk wani friend ɗinka ta ya gani to ka ka yaɗa alfasha da yawa wasu daga cikin mutane ba sa fahimtar ma'anar irin wannan abubuwa ita duk abin da ka gani a rayuwa ko me in dai ilimi ne to ba haramta ba shi ba sai dai ya rage inaka za ka iya dora shi ta hanyar da take kyakkyawa ka samu lada za kuma ka iya dora shi ta hanya mummuna ka samu sabanin haka kamar rediyo ne in mutum ya biyo in ya ga dama ya kunna qur'ani sulis da mai shawi da shurim in ya ga dama ya sa a shar'a ta gangi ya rage naka ko ba haka ba to haka shi ma irin wannan abubuwan dama ka ce in ka ga dama ka bi Allah in ka ga dama kuma ka bar ne amma baka sani inna rabbaka labil mirsal Allah yana madakata ko akwai ran da ya za ta gidan kanwa saboda haka wa alaikum salam zaka je ka tadda ubangiji madaukakin sarki wani bawan Allah dan wani dakta ne wanda ina yawan faɗa a cikin bayero ɗalibin ilimi mutumin kirki akwai wani wani wani fage a facebook ɗin nan da suke zagin sahabbai sosai suna faɗa gashi suna da abubuwa iri-iri yau ta ko kaza gobe kaza yau an dira wannan sabon go kawai da yake ya shi kwamfuta guru ne ya koyi kwamfuta ya goge kawai da yake ga layin gaba ɗaya sai toshe har yanzu kasa bude to kaga amfanin wannan ilimin sa yayi amfani domin ba da ake zuwa a yada ya toshe da kwata-kwata yanzu babu babu ita ma to shine amfanin ilimin amma wani ya ji ya karanta kwamfuta ya yi diploma ko ya yi digiri ya yi kaza ya yi kaza amma a gari tsina wani addinin sa komai ba to ba irin wayannan muke nema ba gaskiya wanda za su zo su ba addini hidima su ake bukata to wannan shine yace zammiluni ba zammaluhu sai suka lullube shi ta kadai ce hatta za ba an horau hatta da wannan tsoro an rau bi ma'ana alkhawf sai da wannan tsoron ya tafi daga annabi alaihi salatu wassalam fa qala li khadija sai ya ce wa nana Khadija nan take kenan wa akbara hal khabar sai ya dau labari ya bata yace laqad khashitu ala nafsi hakika ina ji wa kaina tsoro fa qalat Khadija ina da Khadija tace kalla da ka ba haka ba wallahi ma yukhzika Allahu abadan Allah madaukakin sarki ba zai taba kunyata ka ba innaka latasilur rahima domin kai kana sada zumunta wa tahmilul kalla kuma kana dora wa marashi wa tafsibul ma'duma sannan kuma kana samarwa al istisab shine samu mutum ba shi da abu ka samu mar kana samarwa mara ko kuma nan wata hamilul kalla kana taimakawa wanda ba shi wanda yake mara karfi wa tafsibul ma'duma sannan kuma kana sai kana ba wa mara wa tuqri dhaifa sannan kana girmama bako wa tu'inu ala nawa'ibil hajj sannan kana taimakawa akan duk masifin yau da kullum shine na wa'ibul haiki duk abubuwan gaskiya duk wani abu da zai samu wasu mutane kana tallafa musu ban talafat bihi khadija ina da khadija ta tafi da annabi alaihi salatu wassalam hatta atat bihi warqata bin nawfal ibnu shaddad ibnu abdul uzza bin ammi khadija aka yadda dai da gurin warqa kan nawfal dan babban na da khadija tana zuwa tace wa kana mur'an tanassara fil jahiliya shi kuma wannan wato mutum ne wanda yake da nasara fil jahiliya wanda yake mutum ne wanda yake wato kirista ne tun a zamanin jahiliya kamar da muka faɗa kowa ya sani sarkin Constantine shine ya jirkita addinin annabi Isa alaihi salam bayan annabi Isa bayan annabi Isa da shekara ɗari uku da ashirin da biyar karatun mu na can bayan mun faɗa to shi ya jirkita wa kana yaktubu kitabatul ibrani ya kasance yana rubuta yana yin rubutu yana rubuta a taura da yaren yahudan yahudawa shine ibraniyanci fa yaktubu min al-injil an gane ko sannan sai ya rubuta injila ita ma bil ibraniya da yahudanci ma sha Allahu an yaktuba irin abin da Allah ya so ya rubuta wa kana shaykhan kabiran ya kasance wato tsoho ne babba kada amira ya makance daga baya fa qalat lahu khadija yana na kadiri ta ce da shi yabna am ya kai dan babbana ya kai dan babbana isma min akhika ta ga annabi haka saurari dan dan uwanka fa kana lahu waraka sai waraka ya ce da shi yabna aqima za tara ya kai dan dan uwana ne kake gani fa akhbarahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama khabara ma ra'a sai annabi alaihi salatu wa salam ya ba shi labarin abin da ya gani yana jin wannan kuwa a sai yake cewa da shi faqala lahu waraka hadha namus lalle wannan wato annamus tana zuwa da ma'anoni ɗaya daga ciki ne ko ka ce mala'ika ko kuma a ce shari'a ana fassara ta haka hadha namus wannan mala'ikan da ka gani allazi nazzala Allahu ala Musa shine wanda Allah ya sauka wa annabi Musa ya laita ni fi hajazan yace ya salam ina ma a lokacin wannan lokacin na dan tirna da ni mataki shine jaza eh a cikin dabbobi da mai risala ya lissafo ba yake ce ma akwai bintu labun ibnu labun ko bintu makazi da yake faɗa da yake cewa da musinna da muhikka wannan kalmomin ai ya gaya ma akwai jaza jaza a ita ma ai shekara nawa kenan na a ba hudu ba ce muhikka kake magana kenan ko na biyu zuwa uku ita ce wato jaza wata take kaga ta zo wato ta tashi wata take matashiya kenan wata take cikin jin gariyarta yake cewa ina ma a daidai wannan lokacin fiha lokacin da za a saukan ma da annabtar jaza'un ina matashi laita ni a kunu hayyar ina ma ya kai suna ina ma ina raye idi yi kuri duka kaumuku yayin da mutanen ka za su fitar da kai فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi alaihi salatu wasallam yace aw muqridiyahum a yanzu shin za su fitar da ni ne kana na'am yace kware kuwa lam yati rajulun qattu babu wani mutum da dai da zai zo bi mithli ma ji tabihi da irin abin da ka zo da shi illa udiya ba sai sai an yi adawa da shi shine udiya adawa sai an yi gaba da shi ya hayya kai wa in yudrikani yawmuka yace idan kuma ranakun da za su zo suka riske ni ranakun ka suka riske ni an tsoro kai lalle zan taimake ka nasarar mu'azzara eh wato taimako mai karfi shine mu'azzara wanda hadisin za ku iya tuno shi na bukari madal islamu gharibun fa sa'idu wa sa'idu ghariban kama bada fa duba lil ghuraba ko akwai gurin da yake cewa wato hakika wato addini zai tattaru guri daya kama ta ta'azzaru hayyatu fi hijriha ta ta'azzaru take wato kamar yadda mutum ya ke hada karfinta a cikin ramunta hada karfi shine ta kanan nade ta haɗe dan tayi wannan haka ta hada karfinta guri daya to shine wannan mu'azzaran shine mai karfi kenan thumma lam yanshab malin ta kasa ai lam yalbas tawila shine lam yanshab daga nan kuma bai zauna zamani mai tsawo ba shi wa warakatu an tufiya Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa amma dai ya sa a ransa cewa inda ya zo wannan lokacin to da zai taimaka annabi alaihi salatu wasallam to anan muka tsaya sai ma ne ce durusun wa'iba darasai da za mu ɗiba wa'ibar da ababen lura a ciki na farko dalla tasarrufu khadija radiyallahu anha wato lallai kai komo da nana khadija kai yana nuni ne akan me iza amma waqa'a ne rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wato karfafa abin da zai faru ga annabi alaihi salatu wassalam fil ko abin da ya faru da shi kai fil gari a cikin gogo wannan kai koman da sai kun ga ta kara ban me karfin gwiwa ta kara masa karfin ta ba shi kore shine iza ta karfafa shi ala rajahati aqliha wa tarin jayan hankalinta Allah ya ba ta rinjayen hankali tare Khadija Khaliliya ce wa husnul tasarrufiha da kuma kyakkyawan kai komo dinta wa fadliha da falalata wa salamati fitratiha da kuma kufutar wato yadda Allah ya gine ta fitratan lahi lati wa tsaron nasa alaiha dai annabi alaihi salatu wasallam yake cewa kullum maludi ko yuladu ala fitra kowanne abu haihuwa ana haifarsa ne akan fitra inda za a bar mutum ya taso to da zai ba harka ta tsari da musulunci fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumaddisani iyayen sa ne za su mai da shi ba yahudi ko su mai da shi kirista ko su mai da shi ba maguji amma akan fitira aka halice har ta abu jahil da kake gani gaba ɗaya akan fitira Allah ya halice su kawai iyayen su ne suka mai da su maguzawa na wannan lokacin to shine ma yake cewa to ita akwai salama wannan bidiyar ta ta lafiyayya ce ku fitar ya ce babu hargitsi a ciki na biyu wa kanat min a'rafin nas ta kasance daga cikin mafiya sanin mutane bi akhlaqi rasulillah sallallahu alaihi wasallam dangane da sanin halayen annabi alaihi salatu wassalam kaga amfanin kidiba kenan ka je karanta littattafan da malamai suka yi bayani akan ma'anar kidiba a musulunci ɗaya daga cikin manufofi ba kawai zuwa za ka ke taiwa mata surutu ba a so ake ta fahimce ta kuma in auren mace za ka yi to ga ya mata ɗabi'unka true fifta ɗinka abin da bature yake faɗa true fifta wallahi in kai with health ka koye sai ka yi da na sani daga ran da kake koye mata kai mutum ne mai fushi an ba abu kana dannewa saboda sabon santa da kake wanda kuma ba za ka iya jurewa ba idan ta zo ta yi wata ɗaya ana wuce wani mun to an daina wannan abu da an wuce wannan shaharul asal din da balarabe yake faɗa honi mun wallahi tallahi sai ma abu za ka yi ritaliye cewa kai ba ka san kaza ni ba ba na san kaza sai ka ji tana ma gaya ma cewa ai ina ba haka kake mun ba saboda dama iya hankalin ta kenan ka saba zuwa tsoro sai ma sabo kuma ka ba ta hakuri saba ma sai kuma ka ce ana ba ki hakuri ko wata kila kai wata kyauta to ita mace iya hankalin da iya abin da take ginuwa a kai kenan dauka sai wannan ɗabi'un da abubuwa da kake mata yanzu kana ta terere da you are the only sugar in my tea you are the only fish in ko ko golden fish in the river wannan kalmomin i love you to the core sai ta ɗauka in su za a ta faɗa har zuwa kiyama ta tashi alhali ba za ka iya jure su ba kowaye kai abin da muke yawan gaya wa mata har a cikin makarantun islamiyu kenan fina-finai da kuke kallo na hausa wallahi tallahi ƙara furma muku da lalata muku aure suke dalili shine fim din hausa a fim din hausa in ka ɗauko ka kalla awa biyu za a yi ko uku idan ka kalla za ka ga mafi yawanci alal akalli gaba ɗaya a fim din za ka gani awa uku za a yi amma awa biyu da rabi gaba ɗaya za ta dawa mata yi ta sa sabon kaya ga gida mai tayi ga abinci duwan da za ka ka ga mai nama mai kaza to duk mata kuma wannan ginuwa suke akan wannan so suke in an aure su a yi musu irin wannan to sai a kasa samun tafiya ta didi shi kuma wanda yake awon mai ake kiransa a wanda yake awon igiya bai san harkar ba sai ya ɗauka cewa shi ma wannan abin da ake yi ba zai iya idan ku kaje za ka gane cewa ba nan gizo yake saka ba idan mutum yana so ya zauna lafiya da iyali to ga ya musu gaskiya shine daidai to shine wanda yake cewa yake faɗa a nan yake cewa saboda cikakken hankalin na na Khadija wa ikratiha lahu da kuma zamantakewarta da Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf al ikra imamu da ta yana da littafi kitabu ashiratin nisa littafi ne mai kyau dan karami mai kyau zo je yanzu ba na ganin sa a kasuwa amma ya yi kyau sosai a kan ishra imamun nasa'i ba da za ka ji manyan malami suna yawan wato inda yana magana ishra ana ba da reference da shi ana istihala da shi to shine malami yake cewa um wadila'iha ala sirri da kuma irin tsin kayanta ala sirri a da abubuwan da suke na koye wani alaniya da na bayyane wa qad ra'at min akhlaqi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam hakika ta gani daga halayen annabi alaihi salatu wasallam wa shama'ilihi me shama'il mun faɗa shama'ilul muhammadiyya shine halaye yadda mutum yake dabi'un sa na gida da na waje shine shama'il an fahimta da kyau ko eh kamar taguwar tankarfi akhlaq tagu akhlaq kare wannan na gida da na waje wataƙila akhlaq idan aka ce ni yanzu faɗi ne halayenka ana bincike akan aure physical abubuwan ka zan faɗa domin ba ma zama da kai mu tashi amma wanda ya zauna da kai gida da waje shi zai iya faɗin shama'il a kansa. Wa shama'ilihi ma yu akadu annahu rajulun muwaffaq dangane da abin da yake karfafawa shine ta'kidi yake karfafa cewa lallai annabi alaihi salatu wassalam mutum ne al-muwaffaq wanda yake za a datar da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. yake cewa wato wanda za a datar da shi. Wal mu'ayyadu min Allah sannan kuma ƙarfinsa yana samu ne daga Allah a ta'ayir shi ne ƙarfi ƙarfafawa shi ne za ka ji an kira mutum da a islamiyya an ce wa da wa da sai a ce ayyada kalla ko wato Allah ya ƙara ma ƙarfi shi ne ayyada kalla to shi ne wal mu'ayyadu min Allah da kuma wanda yake wato abin ƙarfafawa ne daga Allah shi ne wa al-mustafa zaɓaɓɓe min khalqi daga cikin wato halittun Allah al-mardiyu sannan abin yarda ne fi sirati cikin sirarsa wa suluki da kuma ɗabi'unsa na yau da gobe a suluk a ce suluk din wani aika zani wa anna man kana hadi akhlaquhu lallai duk wanda wannan ya zamto shine halayensa wasiratu kuma shine labarinsa la yuqabu alaihi lammatu min ash-shaytan ba za a taba jin tsoro me lamma shine shafa la yuqabu alaihi lammatu min ash-shaytan ba za a taba jin tsoron cewa shi dan zai shafe shi ba shine lamma an fahimta da kyau ko ba za a taba samun jin tsoron cewa wata shafa daga kitan za ta same ki ba haka wannan raddi ake yi ga masu cewa wato nunuwar kalami wa masu tsoron ko sai ne ma an tafi ni'mati rabbika bi majnun kaga Allah madaukakin sarki ya kore man lamma cewa babu shafar shedan a tare da annabi alaihi salatu wassalam aw an yakuna bihi masun min al-jin ko idan akwai wato kamar da mistifai din can lamba akai ma ko ya zanto akwai ɗan goga yan gaba ɗaya aljanin ya kama shi ya zanto ko da yaushe da shi yake mu'amala duk abin da zai kawai a cikin hauka yake nan kuma masu shi ne kaga wani lokaci ya taba shi wani lokacin kuma kar ya taba shi to ba ɗaya wa anna zalika yatanafa ma ma arafat arafatu lalle haka yana kore yana kore wannan da abubuwan ma ma ma arafatu min hikmatillah tare da duk abin da aka sani daga hikimar Allah ورافته لتوسيا وبنجدي الرافة إنه بهم رؤوف رحيم إلي توسيا في خلقه أتين سبيون النبي عليه الصلاة والسلام فقالت واتو شيزا تفنى في ثقة cikin wato amincewa wa imanin da kuma imani sika za ka an ce rijaluhu sikatun in aka karanta hadisi ko a ce wannan hadisin rijaluhu sikat amintattu kenan ko ai hadarin kaka ne sai ce wata akidin sai lokacin da ya zamu tsaya wata akidin da kuma da kuma wato karfafawa yace kalla take gaya mar kalla wallahi ma yukhzika Allahu abadan kalla ba haka bane wallahi Allah ba zai wato tozarta ka ba innaka latasilu rahima lalle kana sada zumunta wata abilul kalla sannan kana wato taimakawa wanda yake marashi ko kuma mai rauni wa taksibul ma'duma ko wa tuksibul ma'dima kana samarwa wanda yake marashi wa tuqri dhaifa kana kuma taimakawa bako wa tu'inu ala nawa'id al-haqqi sannan kana taimakawa akan duk wato musibin yau da kullum duk abubuwa na gaskiya kana taimakawa akan mali ti dalla ta'lilu waraqa li zahirati ma haddatha li rasul sallallahu alaihi wa sallam warwarewa bayanin da waraka ɗan naufal ya yi yana nusarwa ne a bisa zahirin abin da zai faru ga annabi alaihi salatu wassalam ko abin da ya faru ga annabi alaihi salatu wassalam bil gari a cikin kogo ala sihati ilmihi wa fadlihi a bisa ingancin ilimin wa ilimin waraka da kuma falalansa da Allah ya bai na uku ma da yake iktabat hikmatullahi ta'ala hikimar Allah madaukakin sarki ta zantu akan cewa an yakuna rasulun ummiyan annabi alaihi salatu wassalam ya zamto wato ummi ne shine wanda baya rubutu kuma baya karatu la ya'rifu al-qira'ata wala al-kitaba shine ummi huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim to ummi to saboda haka idan kai aka ce ummi zakin ka akai domin ana nufin illiterate kenan shine ummi amma aka gaya wa annabi kuma ya gone kaji bambancin kalmar idan kai aka gaya wa zakin ka akai amma idan annabi aka gaya kuma ya gori me dalili ba za ku ji abin da malam zai ce shi annabi ummi ne bai san karatu ba baya karatu baya rubutu shine mai shirini ai alfasa ji yake cewa alimun bila khatin hafizun bila darsi masani ne ba tare da rubutu ba kuma hafizi ne ba tare da darasi ba kai ne yanzu za ka yi hata sai ka maimaita kai ta meditation ka biya ka komo ka kai ka komo wani ya saba'in wani hamsin wani ashirin misali annabi alaihi salatu wasalam wato asizun biladar ne. Wa bi zalika ibadu a cikin haka dalilin da yasa aka saukar da wato aka bar Annabi alaihi salatu wasalam a matsayin ummi ibadu dan a nesanta li shubhati shakki. Shubhan nan wato shubha wanda take kawo kokonto fi masdaril Qur'an akan masdarin Al-Qur'ani. Masdar dinsa suna da dan a kore musu kokonto wa bi zalika yaqulu Allah ta'ala aka ce masdar asali kenan. يقول الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك الله يتي إذا لارتاب المبطلون فدليلي الله يتي وما كنت تتلو من قبله بكتن تي واتو كان عين تلاوة وتنكا بنسا min kitabi kafin zuwan qur'ani kenan ba kasance kana tilawar wani littafi ba wala ta khudduhu bi yamini kuma ba kasance kana rubuta wani littafi da hannun daman ka ba inda kana haka idan lartabul muftil inda a ce an samu da annabi yana ji a taura ko injila kaga da da ya zo yanzu sai a ce ta ta amsa yi to baya karatu baya rubutu bai karanta a taura ba bai karanta injila ba ruwan da su amma kuma sai Allah madaukakin sarki ya saukan mata alqur'ani wanda gaba daya muhaiminan alaihi ne ya koshi wayancan gaba dayan su to shine Allah yace da a ce kana biyawa lartabul muqtilun da wanda suke mabarnata da sun yi wato sun yi kokonto da su rika kokonta anya ko wannan ba ta ta amsa yayi ba ba kaza yayi ba ba kaza yayi ba suratul ankabut aya ta 48 mala yace marahilud da'wa marahil matakai da za a bi na da'awa kuma li da'awati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam maratib da'awar annabi alaihi salatu wasallam tana da martabobi matakai al martabatul ula martaba ta farko shine annubuwa annabta shine na farko الثانية المرتبة الثانية مرتبة تبيو inzaru ashirati al-aqrabi sai aka ce wa annabi je yayi gargadi gawa ga dangin da wanda suke na kusa na jini sune al-aqrabi al-martabatu thalitha inzaru qawmi bayan nan sai aka ce kuma je yayi gargadi ga mutanen sa gaba daya al-martabatu rabi'a ta hudu kuwa inzaru qawmi ma atahu min nadhirin min qabli yaje gargadi ga wasu mutane da wato ma atahu min nadhirin min qabli wani ne gargadi bai taba zuwa musu ba kafin annabi alaihi salatu wasalam bai zo musu ba kamar zuwa zuwa ya wayan nan a akwai sunan da ake ba su a waɗanda mai gargaɗi bai zo musu ba akwai sunan su akwai malamin islamiyya nan ba ahlul fatira ko ahlul fatira ko su ne ahlul fatira to saboda haka hadda wayannan mutanen sai yake cewa almantab waje sai yake cewa wa humul arabu qa'iba sai qa'ibatan ai jami'an shine larabawa gaba daya qa'iba bi ma'ana jami'an shine qa'iba za ga kana karanta sira ko manyan sira suna yawan amfani da wannan kalmar to jami'an take ne eh wa humul arabu qa'ibatan ai wa humul arabu jami'an shine larabawa gaba daya almantabatul khamisa inzaru jami'i man balagatu da'watu shine yin gargadi ga wato man balagatu ga, ga dukkan wanda man balagatu da wato wanda da'awar annabi alaihi salatu wasalam ta riske shi min aljin daga aljanu wal insu da kuma mutane ila akhir dahri har zuwa karshen zamani har zuwa karshen zamani kaga aljanu da mutane gaba ɗaya ba ka lakatul jinna wal insa illa liya'budun ko can kuma wannan kulhuya ilayya annahu tama'a nafarun min aljinni فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فهذه سنة نوني أكن سوى النبي سوما يجي متدعوة تسمى ليتي مرحلة سرية مرحلة سرية الدعوة متاكي نقوي دعوة أكن سنزلا فارا بعد نزول قوله تعالى bayan saukar faɗin Allah ya ayyuhal muddassir bayan faɗin Allah saukar faɗin Allah ya kai al muddassir ne lilliba shine ba wuce yake cewa mudan siru ko a ce mudan siru shine muddassir tare da tahidud dan ya ayyuha al muddassir ko wani zai karatu ina jin sa kwanaki yana ya ayyuha al mudan siru shi da hausa ya biya kuna sa qur'ani kun fa anzir haka za wancan ma ya ayyuha al muzammilu a ya ayyuha al muzammil bi tashdidid zai haka ji ma wannan bi tashdidid dal al muddassir wato mai yawan lulluɓa kenan kun fa anzir ta cika yi gargadi wa rabbaka fakabbir sannan ka girmama ubangijinka ka girmama ubangijinka wasu ya baka faqayyir sannan kuma ka tsaftace tubafunka wal rujuz fahjur me al rujuz as-sanam al asnam sannan ka kauracewa wato gumaka wala tamnun tastakthir kai kada ka yi kyauta kuma ka rika neman dan ka bayar ko ka biyo ta da gori ko kuma ka rika neman kai so kake a ƙara ba aya guda shida kenan to ana saukar da wannan ayoyin kuma za ku ji littafi kuna biya yara a islamiyya a cewa nubbi a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi mata na ba da rai lafiya ne nubbi a an maida annabi alaihi salatu wa salam da me annabi da me to na ayoyi eh ga kina littafin kanana ana biya wa yara sannan kuma a ce ursila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya yi da mujaddid to da me aka wai da shi annabi gashi nan abu a fili is obvious to shi ne a yayyafi yake sai ma da yace na haɗa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min firaki annabi alaihi salatu wa salam ya yunkura ya miƙe daga kan shimfiɗarsa wa aqada yad'u ila ma umira bihi sirran sai kawai ya tiro ya fara yin wato kira dangane da abin da aka umarce shi da shi sirran amma ba boye sai fara a boye dama sirriyatu da'awa aka gaya ma sai fara kira amma a boye mun biya a baya wannan a boyen sai da yayi ko kuma mun dan yi bayani kai sai da yake kara alal akalli gida amma a boye ake in zaka musulunta sai dai ka zo ka biyo ta bayan gida har sai da sai na umar ya musulunta a wannan shekarar sannan ma ka samu mutane suka kai kamar mutane kimanin mutum arba'in abu zan gifari shi ne cikon ma na arba'in ɗin na ga shi kuma sai na umar na arba'in da ɗaya a shekarar ta shida to shi ne yake cewa limuddati salata sinin har tsawon shekara uku yana ɓoye dawa wa kana taruki fi hadhihi al-fatra motsin annabi alaihi salatu wasalam a wannan lokacin kuma alfatira a wannan yankin lokacin wasadul ladina tarbuduhum bihi salatu yana ta cewa waɗanda wato tarbuduhum bihi salatu wa zai gaya mun wannan salatin din jar'i ne na me ko mene me ake nufi eh in akai aka bari aka ce ka fassara ka ce wasadul ladina tarbuduhum bihi salatu me zaka ce me salatin ma'anarsa me yake nufi anan jam'i ne na sila ba sallah ba da yawa wasu zai ce sallah ko ba sallah ake nufi ba ana nufin jam'i ne na sila silatul rahim ko sada zumunci saboda haka yana ta kira waɗanda wato zumunta ta haɗa su ɗan uwansa ne na zumunta mithlu zaudati kamar matarsa jam'i ne na silatul na gaya muku wannan kalmar a kiyaye mithlu zaudati kamar matarsa wa abu da kuma 'ya'yansa wa maulahu da barorinsa bayi wa rabibi da agololi wa rabai bu kuma lati fi wujurikum ko su ne agololi me ta ce agola ne yadda mataka ta zo da ita ko ba kai kayan ko ba ita wace agola ita ce wa asdiqaihi da kuma abokansa irin sai na Abubakar dan iya sun shiga uku wa kullu man yatma'innu ila annahu yaktimu sirra da duk wanda annabi yake da nutsuwar cewa zai koye masa ransa iyakacin su ne kawai ba ake ba su wannan dawar su kadai ne ya hayyu ya kai fa kana min awail alladhina dakhalu bil islam ya kasance daga farko al awail to shine farko nani ne na awwal farko farkon wanda suka shiga cikin musulunci shine khadija radiyallahu anha da na Khadija Allah ya kara mata ita Khadija kubra da ba wuce yake cewa Hadiza allati kanat awwalu man amana billah ita ce farkon wacce ta fara imani da Allah wa bi rasulihi da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kama huwa mashhur kamar yadda wannan abu ne mashhuri ya jahara wa hawwanat alaihi amrun nas kuma wato ta sauƙaƙa mata al'amuran mutane gashi nan murare da daman aka ce in ba da misali a ta'a aikin hajji ai ta taga ta kwato jama'ar ma gaba daya ko da yake abubuwan ummu salama ce wannan amma akwai abubuwa da dama wanda ita ta yi da hawini ta sauƙaƙa al'amura wa kana fi zalika awwalu man amara Allahu rasulahu sallallahu alaihi wa sallam bi tabshirihi bil janna kuma ita ce farkon wata annabi alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki yayi umarni kai oke wa kana fi zalika awwal man amara Allah wata Allah madaukakin sarki ya umarni ya umarci manzansa bi tawshirihi bil janna cewa dai ya mata albishir da aljanna inda za a tambaye ka wane ne farkon wanda aka fara yau albishir da aljanna sai ka ce Khadija wane ne farkon wanda ya fara sallah a duniya bayan annabi sai ka ce Khadija waye farko wanda ya fara azumi duk wannan abubuwan da aka umarta annabi alaihi salatu wasalam ko da yake banda azumi tun da sai bayan hijira ko duk abin da aka umarce shi a wannan daidai wannan lokacin da yayi to daga annabi sai ita in dai bata bar duniya ba a lokacin daga annabi sai ita to shine yake cewa fa ana abi huraira radiyallahu anhu qala أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أو أبا هريرة عبد الرحمن بن الصخري Allah ya kara masa ita ya zo gurin annabi alaihi salatu wasalam fa qala ya rasulullah sai ya ma'aikin Allah hadihi khadija wannan da kake gani khadija ce jibril ne yake gaya wa annabi fa cewa ga khadija nan na nan zuwa kada atat ma'aha ina'un fihi idab tana nan tana towa tare da ita akwai wani mazubin ruwa shine al'ina ba a cewa kwariya kawai mazubi kawai ko jab ko kofi ko ba me sunan sa al'ina'u tana tare da shi ta to tare da shi wato fihi idamun wannan suka biya shawahil muhammadiyya me yake kira idam eh al idam ba ina'u ba al ina shine kwari yake fada a malaman tsoro amma kuma mazubin ruwa kawai har wannan al ina za ka tema eh miya ba miya kawai ba ba shi kamar me ma hadin abinci kawai in ka ce miya kaga zuma ba ai idam ne kuma ba miya ba madi ma idam ne kuma ba miya ba ko saboda haka duk wani abu da za a iya sarrafa shi da abinci zuran sa idan eh au da amun ko wani abinci ko au sharabun ko abin sha kaga yi za ka ware ma waɗannan anan fa ilahi a takka malaika jibril ya ce in wannan baiwa Allah ta zo ma faqra alaiha salam min rabbiha ka ce wai Allah yana gaishe ta hasbunallahu wa ni'mal wakeel ka ga wa kadida ka ce Allah yana gaida ita kai hasbunallah wani wa minni kuma yace ni ma ina gaishe ta wane mutum shugaban mala'iku Allah yana gaida ita kuma shugaban mala'iku ma na gaishe ta Allah ya kara mata yadda wa bashir hadi baitin fil janna kuma kai mata albishir cewa Allah ya bata wani gida a aljanna ita ce ta farko min kasabin me kuke masara yara a bisa a cikin abi eh very good na azurfa na taba jin wani akaran bani ya ce wato na rake na ce kai me za a yi da rake a a cikin aljanna ba ba ba ba ba ba rake ake nufi ba Allah ya zo yake wato shi problem din ne koya shi musamman karatun addini ko alal akalli koya sai mutum ya rika bibiya Allah ko kana jin larabci sai ka koya to na taba ga muku wanda ya sa yara a gaba yana ce musu tabulun suna cewa tabulun zai je rijo sai yara suka ce kuma wallahi NCE ya yi arabiya bangaren arabic NCE wata yarinya ta ce malam wannan ba rigiyo ba ne sai ta to me sai ta ce kaka ba ganga ce sai ta ke rigiyo din larabawa ne kaga alawari ya lalace bai ba ka tsaya gaba da gaskiya kuma an shiga rani wallahi sai suka samu suna tabulun yaran sunan da suka mai mai kenan kawai tabulun Allah ya zauke. To shi ne yake faɗa min kasabin na daga azurfa ya hayi ya kai la taqba fihi shi kuma me kuke fasarawa asaqbu ba hayaniya ba za ka ji karar inji ba ce ba wuta wannan noise solution din babu babu hayaniyar yara da aka ce ya dubu alaihim wildanun mukhalladun to yaran ba masu damu bane ba yara ba ne da za hana ka bacci a yara ne masu ɗauke kewa da Allah zai tare da mutum aljanna la takhba fihi wala nasaba kuma ba wahala ba mutuwa a aljanna wala nasab ba wahala mutum ba zai zo in kaga mutum ya kwanta ba gajiya yayi ba ba gajiya wace ta sai kawai nishadi ne kwanciyar yake so yi kawai yayi amma ba gajiya yayi ba in kaga mutum ya ta wunti sha ne na annashuwa ko ya ja ruwa kai ya ne na annashuwa amma ba da kishirwa ba kuna gane can annashuwa za ku ga manya yanzu an nuno su a wani taro ana taro an haɗa manyan ƙasa ko na gari za ga an kawo ruwa irin wannan ko kuma a ce lafiyayyen ruwa wanda za gani irin su eva zuwa yi an kawo musu gaba sai ga wani ya zuba har a yi awa ɗaya bai shanya kofi ɗaya ba me yasa saboda sha yake na annashuwa ba na kishirwa ba amma wanda yake kishirwa jin kishirwa ana kawowa zai kwara na shi da ya kwaran ya shi zai kenye kafin a jima ya kuma zuba kishi ruwa yake ji to ba irin wannan shan zaya a aljanna ba an fahimta da kyau ku to wannan shine to shine yake cewa um, ibnu ammihi to kun ga wacce ta fara musulunta ita cewa na na Khadija bil itlaq wato gaba ɗaya kowa ya da ijma'i akai cewa lallai ita ce ta fari sannan na biyu ibnu ammi dan babban Ali bin Abi Talib sai da Allah ya kara masa yadda allazi kana bi hijri wanda a karkashin kulawarsa yake dama zuwa sai suka karɓo shi a gurin wa a gurin shi Abu Dalib din ba shi da karfi ƴaƴansa guda uku Annabi alaihi salatu wassalam ya ce wa Abbas ibn Abdul Muttalib mu je mu karbo shi mu je mu karbo raba shi da ƴaƴan nan su su uku suna zuwa suka ce za mu dauki nauyin ƴaƴanka sai ya ce ya yadda amma ba ba zai ba su banda guda ɗaya kowanne su zaɓu biyu amma su ban man aqilu sai Annabi alaihi salatu wassalam ya dauke inna Ali Abbas ibn Abdul Muttalib kuma ya dau Jafar kun je ta wuce faru sai aka bar masa aqil a gurinsa shi ne suka zo suna kula da shi duk suna yara a lokacin da a lokacin ko shekara goma bai ba kamar yadda ina ga zai kawo anan wa huwa ibnu ashara sinina ala ala asayyin aqwal yana dan shekara goma ma a wasazance mafi inganci aka dauko shi ka dan shekara goma akwai alƙalami a kansa shi za a yi jiya sun nemi zaki zai ce wai a maza wanda ya fara shiga musulunci ai sai na ali ne ya ba riga sai na a'a ai shi a lokacin babu alƙalami a kansa shi sa ake cewa wanda ya fara shiga musulunci a maza shi ne sai na abubakar ba ma a kawo sai na ali domin shi kullum kullum maulidin yuladu ala alfitra ne saboda haka shi bai ma babu ma alƙalami a kansa bala da ka saura wani abu sannan na uku a shiga musulunci shi ne maulahu a bayi kuma aka zo magana bayi shi ne zaidu bin hadisa radiyallahu anhu alladhi kana lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inda ma ja'a abu ya shine wanda wato annabi alayhi salatu wassalam yace da shi yayin da mahaifinsa ya zo kun san mahaifinsa ya taba zuwa ya zo tun da shi maula ne ya zo yana neman da Allah a baki ɗansa sai annabi alayhi salatu wassalam ya kirawo zai dubi na harisa ya baki zaki yace to gashi nan na yan taka shi yan tashi annabi yayi yace in kaga dama ka tafi gidan iyayenka in ka daga dama ka zauna a nan iyayensa da suka ji labari sai suka zo suna zuwa mahaifinsa da ya zo sai annabi ya to gashi nan mahaifinka ne zo ya tafi da kai amma kana da zafi in kaga dama ka bi shi in kaga dama ka zauna a nan yace yi ki tafi a kim indi in kaga dama zauna da ni wa yi ki tafi tsali ma a bi kan kaga dama ka bi mahaifinka fa kana da yace bal uqimu indaka yace a ina ai a gurin ka zan zauna ya ma'aikin Allah ba kama indahu saboda haka sai ya zauna da shi ya zauna da annabi alaihi salatu wasalam har wa urifa har aka san shi da zaid ibn muhammad Allah madaukai annabi alaihi salatu wasalam yana mai tabanni tabanni shine ake kiran sa zaid dan muhammad kafin aya ta sauka ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum ko walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin da kuma ayat da zamu biya gaba hatta nazala qawluhu ta'ala ud'uhum li abaihim wa aqsadu 'inda Allah ku rika kiran su da iyayen su shi ya zama adalci a gurin Allah kowa daga yau ko sunan babanka katako sunan kawwa da wa da katako haka za a kira ka amma ba za a dangana ka da wani ba an fahimta da kyau ku wannan shine har hadisi yazo hadisin bukhari in zan iya tuna hatta muslim ma to amani da ila gaidi abihi وهو يعلم أنه غير عبيده فالجنة عليه حرام wanda ya ake jingina shi kawai saboda baya son babansa ko babansa talaka ne zo ya nuna ya ga babansa a kofar gida ya ce wannan mai gadi ne ba shine babana zai faɗi wani mai kuɗin a rika dangana shi da wannan in ka yi wannan dan wulakanta shi to aljanna ta haramta a gare ka akwai masu yin haka akwai wanda aka gaya mu sun zo gaye ne shi gaye ne kuma babansa yana cikin ya yi wannan su ba shi da kuɗi da suka zo an tuwo ya yi jigarsa ta gayu an ga baban su kawai kamar ya gani wani ce ya kai baba ga baban ku ta kuma gida ya da gadin gidan mu saboda kawai an kai shi cikin wasu kaya kaga in kana neman tsinan ne lamba ɗaya ka nemi wannan ka samu mahaifinka duk kafurcinsa duk kafurcinsa yana nan a mahaifinka me yasa ake kiran su Khalid ibn Walid Walid dan Mugira ba tsinan ne bane duk ayoyin da suka zo udillin ba da zalika zanim an kana zamalin ba da Walid dan Mugira ake ba amma bai sa Khalid bai san sunan uba ba Abdullahi dan gidan dan gidan Ubay bin Salul. Eh, me yasa bai canza suna ba? Babansa shine wanda yake ra'atul munafiqina. Amma bai canza suna ba. Ikrima dan Abu Jahl jahil ne. Amma aka tambaye shi ya sunan ka sai ce Ikram Ikrima ibnu Abu Jahl. Haka yake faɗa. Saboda haka dole kowaye mahaifinka ka faɗa. Kuskure ne mutum ya wato ya wanke saboda wasu dalilai na son zuciya. to na hudu shine abubakar ne siddiq an gane ko sai na abubakar Allah ya kara masa ya dawo huwa wal man saddaqa min al man saddaqa min al rijal shine farko wanda ya fara gaskata annabi alaihi salatu wasalam a cikin maza wa fihi kuma a cikin akan sa ne kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da umar annabi alaihi salatu wasalam ya ga ya sayyidina umar lokacin da ka taba samun wani sabani yace inna allaha ba'athani ilaykum yace ku sani Allah ya aiko ni zuwa gare ku faƙultum kazabta kuka ce ƙarya nake wa ƙala abubakarin sadaka sai na abubakar ya ce gaskiya na faɗa kowa ya san wannan tarihi cewa lokacin da shi sa aka saba suna a siddiq lokacin da ya dana aka isra'i da shi waye fara gaskata shi sai na abubakar ya ce in dai shi ya gaya muku ya ce wallahi gaskiya ya faɗa sai aka saba suna a siddiq wa fi idari hadhihi siriya a cikin wannan yanayi al idar shine yanayi a wannan yanayin na boyewa kuma tare da Abu Bakr kawai da yana Abu Bakr sai motsa wata aqaribi cikin tsakiyar yan uwansa na jini wa mawali da bayinsa shi ma wa asiqai da abokansa wa man yasiku bihi min qaumi da duk shi ma wanda yake da aminci da ke a cikin mutanensa wasta jaba lahu na farun kare sai ga tawaga mai girma me yawa ta amsa kiran sai na Abubakar a cikin asharatul mubashiruna bil janna ina ga ko da yake zai kawo akwai adadi ga sunan sai yace minhum Uthman bin Affan Uthman dan Affan a hannun sai na Abubakar ya musulunta sai kenan wa Zubair bin al-Awwam wa Talhat bin Ubaidillah wa Sa'd bin Abi Waqqas wa Abdurrahman bin Auf wa Uthman bin Mas'ud wayannan biyar din gaba ɗayan suna cikin asharatul mubashiruna bil janna to duk ta hanyar sai na Abubakar suka shiga musulunci amma a gurin yan shi'a mutumin banza ne wa Usman bin Mas'ud da Usman dan Mas'ud wa Abu Ubaida ibn al-Jarrah ga wani ma shi ma yana cikin su mutum shi kashi da kenan wa Abu Salama bin Abdul Asad wal Arqam bin Abdul Arqam kun san Arqam din nan shine ma gidansa ne madarasa ta farko a musulunci dan shine dau gidansa tantakar ya bare yace a je Arqam bautar Allah a ciki to wanda ya bada gidan ma a musulunci kowa da kowa ya shiga sai da abubakar ne dan yoshi Allah mun gode ma da ka tage mu cikin masu kaunar sai da abubakar dan da Allah ya ga dawa sai ka tashi a cikin masa bakakin kaya da bakar zuciya da bakar fuska kuma ka zagi abubakar haka mutum ya shiga uku to sai Allah ya samo mu daga wannan layin kai ba za ka zage shi ba kana yaba mar kuma kana jin kana kaunarsa shi yasa iyayenmu ma sai a sa mutum suna garba saboda tsaba kauna mun faɗi ma'anar garba kwanaki shine wanda aka madufina ko mandufina fi garbin nabi sallallahu alaihi wa sallam a yammacin annabi aka binne garba a yamma kenan to wanda aka binne a yamma da annabi malam ba wuce ne ya fito da garba ba ba sai shi ya fito da shi saboda kawai tsaban kaunar sai na Abubakar amma wasu yanzu suke so lallai na kamfani ma wannan eh garba ba haushe ne lakanawa sai na Abubakar saboda tsaban kaunarsa amma laraba ban san wani garba ba ban san shi ba amma kauna ce kwarai da gaske ina mai suna garba bai yi hakuri a ne shi ma garba suna ka abubakar eh a siddiq hadiq kuma eh to sai yake cewa wa min khilali alaqati haula a tsakiyar cikin wato alakar wayannan mutanen a kadal islamu yanka shiru da wayannan mutanen da aka lissafa ba ta tsasan su musulunci ya rika yaduwa shine intisha spreading shine intisha fi makkata a cikin makka wa kharijaha da wajenta min al mawali na da cikin bayi bi hadhihi al marhala a wannan marhala daga cikin a wannan marhala kuwa akwai bilal bin rabaha wa sahibu bin sinan duk da karkashin wa sai na abubakar sahibu bin sinan arumi shine wanda da ya tashi yin hijira zai hijira daga makka zuwa madina yaje aka tare shi bayan ya zama ya samu yanci sai ya zama biloniya mai kuɗi ne kuma Allah ya bashi gwani ne wajen harbi daidai sun tsaya a boda Allah ya bashi karfi suna yana zuwa boda suka ce ina za ka yi ta hijira zan yi shi ma yadda zai da Umar ya haka yi aka ce ba inda za ka yi ta kun fa san yadda Allah ya mun baiwa ta harbi in na sa abu na rika harbin ku Allah kake kula sai suka ce wallahi mu bakin cikin mu dai ka zo garin nan baka da komai ga gidan zaka tafi da dukiya sai da in dai dukiya kuke ga wacce na to da ita sauran kuma suna guri kaza duk kuje ku ba ku ba da hanya fita gaba ɗaya ba dukiyar yana shiga wasirar annabi alaihi salatu wasalam Allah ya man wahayin da ya faru ya taso yana cewa ribi halman dukiyar ka ta yi riba ya kai sahibu sahibu rumi wanda za ka sunayen ba su da yawa yanzu a cikin mutane amma sahibu babban sahabi ne sahibu bin sinan a rumi mutumin rum ne zuwa yi dan itali ne asali dan itali ne dan ganin eh daga itali ya zo ya musulunta wa amma bin yasir wa walidihi duk wayannan karkashin kulawar sai da abubakar ne wa walidi da mahaifinsa shi kansa ya zurfin wa ummuhu sumayya bintu khuibam wato khubbat da kuma mahaifiyarsa sumayya ita ce awwal awwalu shahida fil islam ita ce farkon shahidiya a mata domin ita ce wacce Abu Jahil ya sa kawo ta gabansa kullum sai ce da ita sai ta faɗa wa Annabi alaihi salatu wassalam bakar magana kullum saboda haka ta ki faɗa Umar ya dubi Khalaf abuwan ta ki faɗa ran nan da sai je shi kawai sai toba mata yawo an sai ta toba mata yawo a fuska tana toba da ya ciro tana da juna biyu da ciki ma yana ciro a magi sai saka a farjinta shi ne ta mutu shi ne ake kiranta farkon shahidiya a musulunci sumayya eh to shine ma da yake cewa a gurguje ma da yake cewa min fawaid hadhihi marhala yana daga fa'idodin wannan marhala kuma annabi la'amillahi ta'ala li rasuli sallallahu alaihi wa sallam daga cikin ilhamar da Allah madaukakin sarki yayi wa manzansa shine an yabda a bid'a wa tisira ya fara da da'awa ilhama ce Allah ya sanya wa annabi ya fara da da'awa a goyi ta'aliman saboda koyarwa wa irshadan da kuma nusantarwa liddu'ati zuwa yin addu'a masu dawa dan masu da'awa kai ma da zaka zo nan gaba annabi ya fara baka ya ake dawa fi kulli zamanin wa makan a kowanne zamani da guri ila mashru'iyyati al-akhdh bil haida an gane ko har zuwa lokacin da za a shiga cikin mashru'iyya shine shiga an gane ko lokacin da za a shiga wato riko da alhaida akwai alhaida akwai haida alhaida shine wato daukan matakin tsaro a hannu shine matakin tsaro shine alhaidatu har lokacin da zai zo mutum ya riki wato matakin tsaro a hannu kaga shi kansa kira ai matakin tsaro ne domin kai da yadda zaka bawa kanka kariya tunda baka da karfi a wannan lokacin ka fito ka bayyana ganganci kai cewa ai kai saboda imani da kai da kaza ba za ka fito ka exposing yanzu to baka ɗauko tsari da salo irin na annabi alaihi salatu wassalam ba domin komai ana bin sa ne bi ta'anni a hankali to sai dauki haida din nan in ka zo kan kalma sai ka danyi ko da yayi wasali a sama akan wannan yana nufin matakin daukan wato daukan matakin tsaro wa ijadan da nufatar oke wal asbabi zahira da kuma dalilai na fili physical wato dalilai physical reasons wa ma yukarriru tafsir da kuma abin da wato tunani zai tabbatar da shi wani aqlul salim da lafiyayyen hankali min alwasani na daga hanyoyi allati yanbaghi an tattakhidha min ajli alwusul wanda ya kamata a ce ka rike su sakamakon wato saduwa ila ghayati da'wa zuwa ga wato gaya kaiwa matuka da da'awa wa hadafiya da manufofinta su ne m da gold da bature yake faɗa su ne wa'annan na biyu anna siriyati da'wa lalle ku sani cewa siriya koye da'wa ko marhalatun wata marhala ce mataki ne ittabata gurufun muayyana wanda wasu ayyuka waɗanda suke wanda suke abili suka wato hukunta haka yumkinu an tatakarrara fi asirin min al-usul takanyu shine yumkin an tatakarrara wannan abin da ya faru da annabi ya maimaitu fi asirin daga cikin wato wani zamani min al-usul daga cikin zamunna wa bi dawlatin ko cikin wata daula min duwali daga cikin dauloli mithlu duwali shuyu'iyya misali mutum ya samu kansa a cikin dauloli na wanda suke a shuyu'iyya sune ina yan burguzu yan communism sune shuyu'iyya yan burguzu me me za mu iya cewa da hausa me ya addini yan burguzu yake yan arfe addinin ba Allah ko eh zuwa yawanci masu karanta history za su sanin gurguzu da waye da waye da sauransu saboda haka za ku ga ana zuwa da yan communism ne yan burguzu addinin da su ba ba su yadda da wani Allah ba su yadda da wani addini ba su kawai wasu abubuwa ne wasu ahdaf ne nasu da suka dora akan kawai su suke so su tafi su yan burguzu ba su yadda da demokradiyya kanta ba eh ba su yadda da demokradiyya ba sai dai kawai su a tsarin su kuma ba su yadda a zalunci wani ba eh eh su tsarin su kenan babu yan history ne a nan to sai yake cewa allati la tasmahu lil muslim bi mumarasa wanda ba ta tasma ba ta yin sauki ga kowane musulmi dangane da gogayyarsa kai komo da musulmi zai yi e an yi nishadin da'awi islami dangane da duk wani wato kai komo da na da'awa da mutum zai yi na musulunci ba za su daga ma kafa ba su ba ruwan su ba ta daga kafa wa ya kauru sai zanjo suna tsanantawa ila an ya tafi bidini har sai mutum ya rika koyi addininsa in dai ka samu kanka a cikin burguzu sai ka kai matakin da za su takura ba a tayi ta makka to sai ka koyi addinin ka har sai ya samu daidaituwa shine har tayi ta makka sai ka yi irin wancan tsarin da annabi ya bi kai ma ka ɓoye addininka domin za su iya kashe ka sun ma yi alilu wato nishaɗa ubai na almala sannan sai ka bayyana al'amuranka nisha bi ma'ana umur sai ka bayyana al'amuranka cikin mutane almala cikin jama'a wa huwa amrun yuqaddaru wannan kuma al'amari ne da ake kaddara shi bi hasbi zurufil bi'a gwargwadon wato irin ayyuka na ɗabi'ar mutane kowa inda ka samu kanka allati ya'idu al-muslim wanda musulmi suke rayuwa a kanta mali ta asilatul inda za mu tsaya asila da za a bi lil muraja ko da yake sai sati mai zuwa za mu fara ta kan asila mu ji ina kwana abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsokunsa madaukaka sai kan musulmi marasa lafiya Allah ya ba su lafiya ko da muke da lafiya Allah ya inganta lafiyar mu muna roƙo ubangiji madaukakin sarki sunayen sa kyawawa ƴan uwan musulmi da suke cikin matsaloli a garuruwa kamar Borno da Adamawa da wato sauran wurare Allah madaukakin sarki ya ba su mafita Allah madaukakin sarki ya taimaki musulunci da musulmi masu neman musulunci da matsala Allah madaukakin sarki ya wato ya kassara su Allah madaukakin sarki ya mayar musu da mugayen nufin su kawo Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ان شاء الله تعالى انا اقول